bismillahir rahmanir rahim alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala subhanakallahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal halimul hakim wa ba'da assalamu alaikum wa rahmatullah mun juya recording din mu wannan shine a darasi na shida kenan insha Allah a wannan littafi na aljami'u li akhlaqir rawi wa adabis sami wallafar al-hafizu Abubakar al-Khatib al-Baghdadi rahmatullahi alayhi zamu tashi inda malam yake cewa lambar tarjuma ta 649 haddathana Abul Qasim Abdurrahman ibn Ahmad ibn Ibrahim al-Qazwini qala haddathana Abu Abu al-Hasan Ali ibn Ibrahim ibn Salamah al-Qattan qala haddathana Abu Hatim al-Razi Abu Hatim Ubaydullah ko الرازي بابا مالمنا قال حدثني سويد ابن سعيد عن عبد الرحيم ابن سليمان الرازي قال قال عبد الرحيم يتشي كنا عند سفيان الثوري من زونا أور مالا سفيان وترانا فكان إذا أتاه الرجل يطلب العلم سأله idan ka zo wurinsa kana so kai rijista a makarantarsa sai tambaye ka hallaka wajhu ma'ishatin kana da sana'a fa'in akhbarahu annahu fi kifayatin idan ya ce e algata malar ina da wadata gwargwadon hali a marahu bi talabar ilmi cewa na yi sana'a ko na gaji dukiya ko ina da harkar da nake yi ko na da wani jari a cikin wata sana'a ko ina noma ko ina kiwo ko ni dan kwadago ne ko falke ne sai ya ce to bismillah wa illam yakun fi kifayatin amma idan baka da abin yi baka da sana'a baka da wadata amarahu bi talabil ma'ash cito je kaka nemi abinci tukun je ka nemi sana'a shine aula wannan isnadi sahihi ne sahihi ne ala shartil imam muslim saboda mu kula da wannan maganar jama'a sosai ba daidai bane ya zama na baka da sana'a ka zo ka shiga harkar ilimi da ƙarshe zaka yi ma ilimin wato ta addini zaka zo ka zama wato irin malamai masu ci da addini din nan ko kuma ka dinga canza fatawa saboda abin da za a baka wanda zaka rayu akai قال أخبرنا أبو أخبرنا عبد الرحمن بن محمد بن بن عبد الله السراج قال حدثنا أبو محمد عبد الله ابن محمد العدل حدثنا أبو أبو العباس السراج قال سمعت مؤملا مؤمل ابن إسماعيل شما wannan ضعيفي ne a riwaya يقول سمعت عبيد الله بن جناد يقول لأصحاب الحديث ينبغي للرجل أن يعرف من أين مطعمه وملبسه ومسكنه وكذا وكذا ثم يطلب العلم ya dace mutum ya san a ina zai samu abinci ina zai samu sutura ina zai samu wurin kwana da sauran bukatu na yau da kullum kafin ya fara neman ilimi kaga ai ko aboko haka ake ko bai yiwa mutum ya bin biyu ke kawai ce a bashi admission bai sai na ya samu kudin registration da abinci da siyan littafi da biyan kudin a hostel da sauran upkeep kai da data ma kanta zaman kanta ma take a yanzu bai da zai mutum ya haka sai in yana da hanyar da ya samu wannan ko yana da wani a gefe da ya tare mishi wannan uba ko scholarship ko wani makamanci haka in ba haka ba zai yi ba to amma ilimin musulunci yanzu sai a turo yara kawai birni kowa a bashi kwano ko roba bai sai na da samu wurin kwana ko abinci ko magani ko duk wata buƙatar rayuwa kawai an turo shi waiwai karatun alkur'ani sau da ka sai shekarar sha biyar bai izu biyar ba ya gamu da bala'in iri daban-daban na yunwa da ƙazuwa da rashin imanin mutane da zaluncin na gaba da su a cikin tsangayar sau da aka bayan shekara sha biyar shi bai iya ƙwar'ani ba shi bai iya sana'a ba in Allah yana da rabo kuma sai ga ya gudu daga makaranta ya shiga kasuwar singa ya fara dako kafin wani lokaci kuma ya zama attajiri to illa wannan shi za ga attajiri ne amma mara tausayi mara imani saboda shi ba a mashi tausayi ba bai da za a yi tausayi kuma Allah ya ji kamar albani namu yakan ce haka ma fa faduwa ce in an turo ka ka zo kai karta alqur'ani me kun ka zama malamin qur'ani ka zama babban dan kasuwa to an yi asara saboda ba abin da iyayenka suka so kai ba kenan abin da su suke so a ce ka zama gwani to sai ka zama alhaji to da haka hayin zai ba a samu ribar da aka nema ba Allah ya kyauta saboda haka ba daidai bane a tura mutane yara ƙanana zuwa makarantu da sunan za su koyi Qur'ani babu abinci babu sutura babu kuɗin magani babu komai sai dai kawai a basu suna rayuwa gashi nan ya zama mana alaƙaƙai a cikin al'umma da kayi magana ce ka soki Qur'ani ko ba haka bane Qur'ani bai karantar da wannan tafarkin ba wajibi ne iyaye su ɗauki ragamar ciyar da 'ya'yansu da saman musu duk abin da suke bukata na rayuwa in za su kai su makaranta kuma su kai su a haka din ai har yanzu akwai makarantu na allo din da ake yi su bisa tsari akwai wurin kwana akwai registration akwai kuɗin abinci akwai kuɗin magani akwai ranar ma visiting za a kai ziyara a gaya yaron yake sannan akwai zuwa hutu idan lokaci bayan lokaci yaro ya tafi gida ya je mako ɗaya mako biyu ya dan canza environment sai ya dawo cikin nishadi amma wani fa ana manta ma ina ne inda aka dauko shi ma babu documentation akan daga ina aka dauko shi ko ina za a kai shi wani malamin ya tashi tafiya kawai ya sadaukar da su ga wani malamin shi ma ya tashi zai tafi daga nan ya tafi karaye daga karaye sai ka ji shi a gujungu cikin jigawa daga can ya tsallaka doso a Niger daga can sai ya kyautar da su sai wani ya tafi da su kuma sai ka ji su a kyabbi su ma ba su san garinsu ba ba su san iyayensu ba shikenan sun zama sun zama lost Allah ya kyauta yace haddathana Mansur Abu Mansur Muhammad ibn Ahmad ibn Shu'aib ibn Rawiyani qala haddathana Muhammad ibn Ahmad ibn Muhammad ibn Yaqub wannan Muhammad ibn Ahmad ibn Muhammad ibn Yaqub Abubakar al-Jurja'i kenan shi ma mutum ne wanda yake muttahami kamar yadda zabi yake faɗa a cikin mizan kamar yadda kuma ibnu makula ya ambata a cikin al-ikmal cewa muttaham ne da kuma muhammad ibnu sim ibnu hasan al-asadi shi ma ibnu makula ya ambace shi walam yankufi jarhan wala ta'dila saka wannan isnadi yana da rauni insha Allah yace أخبرنا أبو نصر رجاء ابن سهل الصغاني الصغاني حدثنا أبو مسهر قال كنا عند الحكم بن هشام الأقيلي وعنده جماعة من أصحاب الحديث قال فقال إنه من أغرق في الحديث دوان دا يزرفي ينسى يزم دنغا نكشين نيما إلم حديثي فليئد للفقر جلبابا فيتنجري غاتا تلوشي domin zai cinye dukkan lokacinsa ba zai nemi komai a duniyar nan ba sai hadisin nan fali akhud ahadukum min alhadisi bi qadari taqati ce da ka ni shawara ta ka koyi ilimin hadisin nan gurgurdan bukata wal yahtarif sannan ka nemi sana'a hadaran min alfaqa dan tsoron bakin talauci shine alfaqa wato rashi wanda yake mumuna kuma gaskiya ne wannan ya zama duk abin da ake kana da sana'ar da kake da za ta kare maka mutuncinka da ma'ul wajihi ɗinka. وحدثنا أبو إسحاق إبراهيم بن مخلد بن جعفر المعدل قال حدثنا أبو عبد الله محمد بن أحمد بن إبراهيم الحكيمي حدثنا جعفر بن محمد السائق حدثنا سعيد بن سليمان حدثنا أشعف أبو الربيع قال قال لي شعبة لزمت لزمت سوقك yace shuba ya tambaye ni yace wato shin kana zuwa kasuwa fa aflahta lazimta suqaka fa aflahta abokin shu'uba ne shi wannan ash'as bin rabi tare suka taso da yake shi maturuki ne a gurin riwaya amma sai ya dage wajen kasuwa sai shuba ya ce mashi lazimta ka fa aflahta wa najata kai ka dage zuwa kasuwa ka ci nasara ka ci riba wa lazimtu ana alhadisa fa aflasu ni kuma na dage wajen neman hadisi gashi ban da kusisi wannan kamar ɗabi'a ce ta dan adam san dan adam kowa yana ganin abin da ke wurin ɗayan ya fi nashi wannan ɗabi'a ce ga ɗan adam mu kula da kyau kalli kalli hadisin ummu zar'in yanda mata suka zauna suna labarin mazajensu kowace tana tana jin nata bai nata bai mata ba amma a cikin ta tana ganin na ɗaya shine perfect to haka mace take ita mace kullum tana nadama akan mutum biyu da mijin da ta aura da saurayin da bata aura ba wanda take kullum tana ganin me yasa na auri wannan me yasa ba auri wancan ba kuma da za a juya ma haka za ta kada juyawa to akwai maza masu irin wannan zuciya ko mun gane yawa yanzu kana iya kwatantawa da kanka ka da wani aboki da kuka taso tare wanda kai ka tafi kai makaranta kai hadda kai haya islam yanzu kana dan limancin ka kana usazancin ka alhamdulillah gwargwadon hali shi kuma ya ci gaba da kasuwa yanzu Allah ya bashi arziki kai da shi kullun haka za ku dinga wa juna wannan kallon kowa yana ganin ina ma da shi ne ɗayan kai ka iya hadda shi kuma iya ingilishi to haka Allah ya yi mu da wannan ɗabi'ar kisa annabi yake cewa babu abin da ya cika cikin ɗan adam ya haƙura sai ƙasa ɗan adam kullun yana da guri kullun yana da guri in ba haka ba dan me zaka ga mutum bayan hada alqur'ani ya rubuta ya karantar ya sha fari wai sai ka gan shi ya ja shi ga wani lesin wai zai koyi turanci sai ka rasa wai me yake so yi da turanci kuma yanzu ka gani fa ma atani Allahu khairu mimma ataku shi kuma wanda ya je ya kasuwa yayi boko ya kai ya kawo ya kai ya kawo bokon nan ya samu wasu yan kuɗi sai ya ruga da gudu Sudan sai je shiga Islamiyya suke ba su shiga a Sudan ko a Misra proficiency Islamiyya ne na koyi larabci wata shida ko makamancin haka wai yana so shi ma dai yanzu kuma bayan kasuwan nan saboda haɗama yan ta ɗan adam kuma sai an yi da shi a gidan karatu wani ma sai ya tafi nan kurmi ya je ya sai littafi a cika mishi irin yar kokoran nan da littafi kala kala a yi sawu kamar biyar a je gidan shi ana jera su wurin shi ma ya ga kamar gidan malamai ne shi ma to haka ɗan adam yake shine irin wannan ka duba irin ilimin shu'uba amma yana ganin cewa wannan abokin nashi ɗan kasuwa to ya fi shi cin ribar rayuwa shi za yake wannan magana ba wai dan da gaske ne haka bane ba shakka shi ma abokin ya san ba haka bane ko mu ma duk duniya ma ta san ba haka bane amma ɗabi'a dan adam ne ba ka rasa shi da haka kowane dan adam abin da ya samu to sai ya zama ya hunu alaihi zai ga abin ashe ba wani abu bane abin da ya rasa sai ya ga ashe shine mai daraja shi ma kuma wancan naka da ka samu shi kuma shi ke kallo da daraja abin da ake so kullum ka dinga kallon abin da Allah ya baka ka gode wa Allah akai kuma kalli na ƙasa da kai shi zai taimaka maka ka ci gaba da godiya ga Allah yanzu wani na so ya zama likita likita wannan da ake ganin shi kamar wani karamin Allah wanda zama likitan kuma yana da damar ya kashe rayuwar shi a banza me yasa ya zama likita ba haka bane ina jin din kai fiye da su zaka ji wannan wani na so ya shiga soja yanzu din nan zai iya bada komai dan ya shiga soja wanda kuma ya shiga yana ganin ashe ma ba ba abin da yake nema bane a cikin shi to kullun ka dinga kalla abin da Allah ya maka matsayin falala kuma ka gode wa Allah akan sa wa akhbarna Muhammad ibn Ahmad ibn Rizqin qala haddathana Muhammad ibn al-Hasan ibn Ziyad al-Muqri wannan Muhammad ibn al-Hasan ibn Ziyad al-Muqri yana da matsala sosai yana da matsala malamai suna suna kin hadisansa saboda yana ƙarya a cikin zance na yau da kullum. Haddasana Ahmad ibn Ali al-Abbar, kala haddasana Abu Awana Muhammad ibn al-Hassan ibn Nafi al-Basri, haddasana Ibrahim ibn Basharin al-Ramadi, haddasana Sufyan ibn Uyayna an Abdul Aziz al-Ta'i kala man talaba al-hadisa aflasa. Duk wanda ya ci gaba da neman hadisi ba ji ba gani, to zai waye gari bai da kosis. Ba harkar kuɗi ba ce. وحدثنا أبو سعد أحمد بن محمد بن أحمد بن عبد الله بن حفص ابن الخليل الماليني قال حدثنا أبو أحمد عبد الله بن عدي أبو أحمد بن عدي الحافظ ابن عدي الجداني كنا قال حدثنا أحمد بن حفص حدثنا أبو بكر الأعين حدثنا وأحمد بن آدم قال سبين سكتشي أخبرنا عبد الرحمن ابن يونس مستمل ابن أيينة حدثنا ابن أيينة مستملي shine kamar sankira kenan a da babu lasifika da irin waɗannan kayan sautin idan majalisi yayi girma sai a sa wanda zai dinga cewa haddasa kun fulanun dan na baya su ji kaman ladani kenan ko qala samitu shu'ba yaqulu man talaba al-hadisa aflasa wa laqad aflastu hatta bi'tu istan li'ummi bi sab'ati dananir yace man dalabal hadisa duk wanda ya sa kanshi neman wannan ilimi na hadisi aflasa sai ya wayi gari talaka fitik bai da kosis bai da kosis lagad aflastu yace hakika na shiga cikin talauci hatta bi'tu istan hannan sai da wata yar tasa tasa irin bagwanja din nan li'ummi ta uwata bi sab'ati dananir wataƙila don ya ci abinci ko ya sai littafi ko ya je ya biya kuɗin mota ko kuɗin kuɗin karam kai kenan za a ce ko duka malamai a zamun nan baya zaka ga suna samun irin wannan yanayi saboda galibi shi dan adam idan ya cinye lokacinsa a abin da ba kuɗi ake samu ba to zai buƙaci kuma ibuwa ga kuɗaɗen dole yana buƙatan wani madaji daga wani waje in ya samu to fa biha wa ni'mat idan yayin masu kuɗi ne sukan samu wannan ko waɗanda suka samu wanda ya tare musu idan ba su samu ba za ga galibi uwaye ne ke shan wannan wahala imamu malik imamu ahmad ibn hanbal shi sufyanu imamu shafi'i duk waɗannan malamai zaka ji suna shan wannan wahala kuma uwaye mata Allah ya saka musu alkhairi suna wannan gogarin malamin mal albani Allah ya gafarta masa ya taba mu labarin cewa da zai sayo muslim suna zuwa karatun sayo muslim anan Kano bai da shi shi ma haka yaje kama babu shi ce kama akuya yaje ya siyar aka je aka sai da ita rajin kunyara 90 namun ta kudin dai wani abu dai tara ko 90 ko 100 aka je aka sai sai muslim din saboda uwaye mata suna da suna da wannan wato wafa'in da da da fifita ƴaƴansu akan komai Allah ya saka musu alkhairi wa حدثنا أبو علي الحسن بن أحمد بن إبراهيم بن شاذان البزار حدثنا عثمان بن احمد الدقاق حدثنا احمد بن بشر المرثدي حدثنا ابو مسلم المستملي عبد الرحمن بن يونس irin da wacce riwaya ce ko qala samitu ibn uyanata yaqulu qala shu'ba a wancan maganar ita ce dai aka faɗa man talaba al-hadisa aflasa yace bi'tu tasal li ummi bi sab'ati dinarir wa hadathana abu hazim ahmad umar ibn ahmad ibn ibrahima العبدوني لفظا قال سميت إبراهيم بن أحمد بن رجاء يقول سميت الحسين بن عبد الله بن مخلد يقول سميت علي بن خشرم يقول سميت سفيان بن أيينة يسأل رجلا سفيان يتنبي ونمتن يتي ما هرفتك يتي مي سنعك قال طلب الحديث يتي نتعلم حديثي قال yace bashir ahalaka bil iflas yana maka bishara kai da mutanen gidanka da talauci wannan isnadi ne sahihi eh sahihi ne isnadin sa riwaya tana cikin al-jarh tadil na ibn abi hatim duk wanda ya kama karatu kawai zalla babu shakka dole za su haɗu talauci dan tagwaye ne wani lokaci kuma daga can baya ana iya samun wadatar amma dai sanda ake karatun kam tambas za a ji jiki na'am wa akhbarana abu hazim aidan qira'atan alayhi qala sami'tu aba sa'idin محمد بن الفضل المذكر يقول سميت محمد بن إسحاق بن خزيمة إمام الأئمة كنا ابن خزيمة يقول سميت أبا عمار الحسين بن حريث يقول سميت الفضل بن موسى السيناني يقول طلب الحديث حرفة المفاليس لما حديثي سناء ما سنة من تلوتي wa ma ra'aitu azalla min ashabil hadis ban san mutane suka kai su talauci ba Allah ya kyauta wa akhbarna abu nu'aym abu nu'aym al-hafiz al-asfahani kenan sahibul hilya حدثنا إبراهيم بن محمد بن يحيى النيسابوري قال حدثنا محمد بن إسحاق السراج قال سمعت محمد بن سهل ابن عساكر يقول سميت الحميدي يقول سميت بن عيينة يقول لا تدخل هذه المحابر بيت رجل waɗannan abin tawada ɗin nan mahibara da yake ce mata da wasu ne kuttun tawada eh sunanta kenan to kuttun tawada abin tawada kamar yadda ce littafi da biro da kwamfuta in ya shiga gidan mutum ya zama abin da ake shigar da shi gidanka kenan maimakon buhuna da akwatunan kuɗi da sauransu illa ashqa ahlahu wa waladahu sai ya zama ya sanya ƴaƴan shi da mutanen gidan shi ya sa a cikin talauci da bala'i sai an waye gari babu abin da za a ci ta ce to littafi kake so in ci ai ta kai karanka ai ta rigima abin fa akwai sai an daure fa sai an daure musamman zaka ga kowa yana ta fantamawarsa abokai da sa'o'i da cousins da classmates kowa na ta fantamawarsa ana ta ƙara aure ana ta siya gidaje da unguwanni ana ta zuwa umara da aikin haji ana ta tafiye-tafiye ana ta ƙara musu laƙubba na duniya kai kuma an baka kana cin takarda musamman a wannan zamanin da da ake kana sana'a mai aka ƙare abin wallahi sai an dagi shi sa ma aka bar shi fardu ne ki fardu kifayati ne dan ba zai yi a matsayin fardu ainin ba eh za za kasa za ta wargaje أخبرني أبو بكر أحمد بن علي بن عبد الله الطبراني الطبري قال حدثنا أحمد بن الفرج ابن منصور بن الحجاج قال حدثنا أحمد بن عبد الله بن علي الفرائدي حدثنا أبو عيسى محمد بن مالك الخزائي حدثنا عباس مولى بني هاشم حدثنا قراد بن قراد أبو نوح قال سمعت شعبة يقول إذا رأيت المهبر في بيت إنسان فارحمه in ka shiga gidan mutum ka ga tawada kamar yanzu ka shiga ka kantoci na littattafai ka ga can wata takarda nan wani littafi a buɗe can an sama wani alama ga sanan an birkita gaba ɗaya to ka tausaya wannan mutum in ka nafi kan mika shay'un fa at'imhu idan alkam shine irin aljihun da suke na jikin hannun riga din nan rigunan da na mutanen da akwai aljihu a jikin hannu ƙato haka don ka da wani abu a ciki ka bashi sadaka eh wannan fakiri ne mabukaci ne wa akhbarani abu tahir abdul wahid ibn al-husayn al-hadha qala akhbarna isma'il ibn sa'id al-mu'addal حدثنا الحسين بن القاسم الكوكبي حدثنا محمد بن موسى المارستاني حدثنا الزبير بن أبي بكر قال ya ce ƙalatib na tu ukhti li ahliha wata ɗiyar ‘yar uwata ta ce mutanen gidansu khali khairu rajulin li ahlihi la yattakhidu darratan wa la yashtari jariyatan ta ce ai mijin mijin innata khal kenan ko ko kanin mahaifiyarta ta ce ai wallahi miji ne na gani mutumin kirki ne la yattakhidu darratan baya ma ta shi kishiya kaga agun mace wannan shine asalin kirki ɗayan kuma munafurci ne ko? Wala ya shari jariyatan ba yi ma da sadaka. Ƙala sai aka ce, ta ƙulul mar'atu, sai matar ta ce, wallahi, la hadhihi kutubu a shaddu alayya min salafi da ra'ira. Ce kira la gafara so kuwa kawai. Wallahi, da waɗannan littattafan da ya tara, in gara a ce mu hudu ne, ya ƙaro To ba a ganin shi, ba a samun ta kansa, ba a fahimtarsa bai wata sana'a kullum cikin karatu da bincike da fatawa da da da muƙabala ya ta ga wani abu da ta samu a tare da shi sai ce to ita da wannan wallahi gara a ce yana da mata uku bayan ita ya fi mata zaman lafiya a yan uwa masu albarka babu shakka infaki ga ɗaliban ilimi wajibi ne ko dai su samu makan hanyar su da makan su hanyar da su infaki wa kansu su samu sana'o'i su yi dabaru su zama suna da entrepreneur mind hanyoyin samun bukatun rayuwa don kare mutuncin kansu da mutuncin ilimin musamman a wannan zamanin da shi kanshi ilimin kuma tun a da me sunan wannan waka da ake cewa ko wa bulgatin halalatan alal ilmi illa aha zaka'un wa hirsun wasu ibarun wa bulgatin tun ana karatun islamiyya na farko ake tuna mutane cewa wa bulgatin din nan dole ne ko a lokacin sai a ce kudin sai littafi to yanzu kaga ba littafi kadai ba yanzu kudin hawa abun hawa ma ka zo na aiki ne kudin abinci aiki ne sutura ga sunan bukatu iri daban-daban sannan duk wata uku wata biyu kana da yayi sai ka bai musu kudin makaranta za a je awo za a sai mawa na pampers ma kadai yanzu ba bala'i bane pampers wanda ake samu yara suke bayan gari a ciki to gashi nan dai abu iri-iri dai rayuwa ta zama ga ta ga kamata da haka dole ne ɗaliban ilimi su tashi su sana'o'i asali ya kamata a ce hukuma da gwamnati da masu kuɗi da attajirai da muhusinun su suke yin wannan aikin to amma ba sa yi sai kaɗan waɗanda Allah ya tsare shi sa cikin watan watan nan kisa ta ta annabi Musa da Khadir da aka ce sun zo wani gari istat'ama ahalaha sun nemi mutanen garin su ba su abinci daga cikin fa'idan malamai suka ce wannan yana nuna cewa haƙƙi ne na ɗaliban ilimi akan al'ummar da suka zo cikinsu su ba su abinci ba mujarrabin diyafa ba ce kawai eh istata'a ma ahalaha sun nemi a ba su abinci fa abu an yi fuhuma suka ƙi su ba su koda haƙƙin baƙo ne wato sun ƙi ba su ma al'adina da haka ɗaliban ilimi suna da haƙƙi akan hukuma da masu wadata saboda sun tarewa al'umma wani aiki ne muhimmi da shafi lahirarsu to a lokacin da suka kasa yi haka kamar yadda Ibn Jauzi yake fara a cikin Saidul Khatir yace to sai kowa ya tashi neman kanshi mafita tunda hukuma ta kasa masu kuɗi ba za su yi ba duk wanda ya kamata yi ba zai yi ba a gidan kuma an ka ce yanzu kai ba za ka katun boko ba sai na addini sai a ce to za ka kai za ka dinga yi wa kanka hidima ba ruwan kowa da kai na sa ala anan ba kun da aka musu wannan sharadin to an za ka yi boko za a biya maku amma idan ka ce kai ustazi ne to shikenan ka san da za ka yi ka zama muntasib a san da haka ya kasa faruwa to wajibi ne mutane su tashi su yi abin da za su iya za mu ji a gaba shawarwari game da sana'o'in ɗalibai waɗanda ba za su cinye ma lokaci gaba ɗaya ya zama kuma ka koma kai sana'a kaɗai kake baka da lokacin ilimin ba kuma akwai sana'o'in da za ka iya yin su kai mariyin ɗinsu ka ba masu da neman ilimi kuma ka yi duka ɗin irin sana'ar tela irin sana'ar ada sukan ce alwarraƙun wato kuma ce sana'a yanzu irin ta aikin littafi ko printing press ko business center ko wanki da guga ko irin sana'ar gardawa me sana'ar gardawa wankin hula yankin farce rubutun sha ko sana'ar gardawa kenan to wanda bata halasta bane banda ita sana'ar sabe kuma ruqya ruqya ita ma sana'ar sabe da kuma sadu me kace fada zu da mining ko muna kwatance ne kai dai ka samu sana'ar da ka san ba za ta hana ka wato yin ilimin ba tana da flexibility tana da muruna kuma ba ta da zubar da mutunci ba ta zama ka da mutuncinka ba sai ka yi ta akwai sana'o'in da ba su dace da ɗalibai ilimi ba alal misali yanzu a ce kana ɗalibai ilimi kuma kana ɗan kamishu a ganka a can zariyar wadda kana ta abuja mutum ɗaya wannan ba ta dace da kai ba ban ce haramun ba ce ko alga ta malam tukin adini sau'in da ya ce ɗalibai ilimi kuwa zai wuya ko tukin a daidaita ɗan sahu saboda za ka yi ta faɗa da mutane za a yi ta rigima da kai da kai da mata da zawarawa kuma za ka wuni a kan ƙarfe ba su da tashi ma za ka yi wani karatu to a dai duba wadda dai a cikin urfin mutane ba ta saba da mutunci wadda an ga kana yi ga gona to noma kuma ya cinye maka lokaci ne sai dai a in damuna ta wuce sai ka zo kai karatun amma in damuna ta faɗo to kaga dole kuma a aje karatu a je ai ta yi wato dai kowa yawa kanshi adalci ya game sana'ar da zai iya yi gaskiya mu galibi sanda muke usadanci a tela muka dinga yi mal albani ba mu wannan shawara hakke kuna yi dinga raba mutane ce ka je ka koyi dinki ce shi ma dinki yake saboda zai baka lokaci dinki kuma ka san zariya garin dinki ne akwai sana'o'in dinki ne daban-daban wani ɗaiɗaya wani sirfani wani kwaɗo da linzami kowa za ka ga yanayin wani abu wasu kuma ɗan karanta wannan na islamiyya to lokacin yana da ɗan mutunci karanta islamiyya amma yanzu karanta islamiyya baka dubu takwas bai sheka kuɗin mashin ba amma da irin lokacin shekarun baya yana da albarka dubu biyu ɗari biyar aka baka sai ga ta ishe ka hidimarka a wata kuma ba a zuwa sai da la'asar la'asar zuwa magariba shikenan sauran lokacin kuma ka je ka abin da ka ga dama da shi ko kuma islamiyyar dare to ya danganta ne amma da zaran wato ka kafa kanka a cikin neman duniyar ta cinye lokacin to kuma fa ilimin an watsar kenan da haka da yawa suka watsar shi yasa kamar yadda muka ji a baya zamu zo mu ji a gaba cewa A'amash ne ko Sufyan ko Sufyan bin Uyayna ya kalli makaranta ya ce kana ganin ya ce wani kana ganin mutum biyar za su kai labari ya ce ai zai wuya biyar su kai labari wato si graduating a matsayin malamai zai wuya wato da yadda ake ma ilimin boko hidima duk wanda ka gan shi sama da ɗalibai dubu talatin za ka gani tukila a biyu kenan aka ja ka lissafa amma kowa yana da kafin ɗinsa kowa yana da wanda ya ɗauke masa larurar zaman da zai a biyu na shekara hudu in kuma bayi da wannan za a ga ko dai arne ne ko wani kabila wanda sun suna da wata hanya ta su ta iya shege ko ta halas ko ta haram da za su samu kuɗi in 'yan mata ne su sa abin da suke ko kuma namiji ne wanda zai fita ya je ya kwadago ya faɗi tashinsa amma da yaranmu na hausawa na musulmai hausa fulani kowa ka gani yana da wani kafil da ya ɗauke masa larurar abin da yake a nan wajen kuma da 'ya'yan talakawa irinmu da yawa ce to me yasa ilimin addini ba a samun haka saboda ba mu dauke shi a matsayin abu mai daraja ba muna ganin kawai bata lokaci ne rashin aikin yi Allah ka gafarta mana Allah kuma ya sa mu gyara kuma ya kamata mu wa kanmu wani tsari idan ka ga wani wanda zai yi wa addinin musulunci amfani ka ɗauɗa wainiyarsa ka yi masa ka zama kafilin nasa fa ba ƙarama aiki ne mai daraja ba a tarihi ana da malaman da da haka suka zama malamai al'imamu shaukani nan nan kurkusa shaukani babansa waƙafi ya masa cewa babban ɗan kasuwa ne baban ce to kai an fitar da kai daga duk wata harka ta kasuwancin nan tunda kana son ilimi ga waƙafi iya rayuwarka har bayan rayuwar baban ya ce ka ci daga wannan waƙafin ka je kai ilimi shine shaukani da ka ji haka nawawi shi ma nawawi kamar da ake ba da labari da kasuwa aka kai shi wani malami ya ga ɗabi'arsa da take-takensa ya gaya wa mahaifin cewa wannan bai dace da kasuwan nan ba duk da talakawa ne ya ce amma ka ɗauke shi ka kai shi birni a kai shi bagadad afwan dimashka ina fatan sai an ji labarin shi a duniya ji mafi rasa kuma nawawi a cikin talauci ya rayu da haka abu hanifa ya yi tarbiyyar ɗalibansa akan irin wannan tsarin ya ga wannan bai zuwa makaranta abu yusuf alƙadi ya bi sawu har gidansu ya tambaya me yasa bai zuwa makaranta iyayen suka ce saboda mun tura shi kasuwa ya samu mana abin da zamu yi rayu akai yace nawa yake baku kullum ce kullum yana kawo dirhami uku ce to shikenan ku bar shi zo makaranta kullum da yamma zan bashi dirhami uku ya kawo muku in dai wannan tace bukatar ku kullum zai kawo muku saboda ni shi ake bawa stipend kenan ko ne kun ya kawo kuɗin makaranta saboda kullum an tashi karatu sai ya bashi dirhami uku ya kai ma iyayen yace mishi ba da talauci kake jin tsoro ba kai da iyayenka in ka ci gaba da karatun nan sai ka ci abinci kwano ɗaya da sarkin garin nan da halifan banu abbas shi sa wata rana suna cikin cin abinci da abu jafar mansur sai kawai ya kama hawaye ya ce hawaye mai kake ce na tuna malami na abu hanifa na kuma tuna iyayena ina ta musu addu'a ya ce ya faɗi wannan maganan bil harf cewa wata rana sai na ci abinci kwano ɗaya da hanifa to ya kamata mu zama mu ma mu sa wa kanmu wannan tunanin ka ga yaro zakakuri a cikin dangi a cikin kanne a cikin ƴan uwa wanda abin da yake bukata kawai wannan kafalar ka yi tunanin kai ya zai aljihunka kai masa ita ka masa riga ka masa kuɗin makaranta ka yi masa abin nan upkeep na wata wata ko na shekara shekara dan ya je yayi ilimi dan al'umma ta amfana amma wannan zama zaman banzan da muke zama a ci barkatai yaro ta so da basira ana ji ana gani ai asarar ta gudanawa ba za su kirgu ba ba za su kirgu ba irin wannan asarar da ake ka kaddara inda irin malaman nan da muke samu ɗaiɗaiwa inda muna da su da yawa ko kun lura cewa mafi yawan malaman da zaka ga sun yi ilimi cikin natsuwa da wadata da, da nishaɗi su ne wanda saudiya ta taimaka mana da su ne wanda aka ɗauki sa kai jami'ar islamiyya aka ba su wurin kwana mai kyau da abinci mai kyau da aka ba su kuɗi aka ba su karatu wani shekarar sha biyar wani ishirin wani sha takwas wani bakwai duk ka kewaya duk malaman nan na baka wannan formula za ka ga su ne in banda ɗaya ɗaya waɗanda suka iya ratsa wahalar talauci suka kai labari irin su malam daurawa irin su malam albani namu su ne ɗaya ba amma duk sauran ba sai na faɗi suna ba kai ma za ka yi lissafa wajen guda ɗari a ƙasar nan wanda za ga da gaske sun zama malamai saboda sun samu wannan ɗauke nauyin da ake bukata kuma kalli aikin da suke wa al'umma yanzu amma ba haka ba duk haka za mu kare kawai cewa kazalika kunna min qablu da can ma ɗaliban ilimi sai sai ka ji mutum ya ce da ka sani fa ajin mu ɗaya da shi fa a SAS ko ko da yake bai SAS ba kuma mala a can ya karatu sai ka ji wani ya ce Mansur Yalwa mun yi legal mai sau da shi fa Dr. Disina ai na san shi a Nasarawa a Bauchi. Amma ya tsera ma saboda shi jami'a Islamiyya yi. Saboda a can an san mutuncin ilimi. An san darajar ilimi, an san kuma meye amfanin da zai wa al'umma. Nan ko wanda ka gana Islamic Studies a ABU ko a BUK, to an zo ba da scholarship ma ban da shi. Shi ana gana aikin banza yake. Sai a ba 'yan physics, a ba 'yan biochemistry, a ba 'yan geography, a ba duk wanda za a ba balantana kuma yan medicine wanda ana ganin kamar su ne allolinmu su suke ba da rai su suke ba da mutuwa Allah ya kyauta sau da ka jama'a mu ji wannan nasiha ce gare mu gaba ɗaya malam ya ce isarul uzubati littalibi wa tarkuhu tazwija yana daga cikin wato falsafar shi wannan malami al'imamu al-khatir bagadadi Allah ya gafarta masa shi yana ganin cewa abin da ya dace ga ɗalibi shine ya fifita zaman gwaurantaka zaman a'azab shine ba gauro ba ɗayan tuzuru tuzuru shine a'azab gauro shine wanda ya taɓa yin aure ko armal kenan ko mutallak in za a iya ce mishi haka eh wanda ya taɓa yin aure ko kuma ya wuce shekarun da ya kamata ya aure bai yi ba shine gauro amma matashi wanda bai taɓa yin aure ba shi ake ce mata zuru ba wai shi ya ce kafa gauro ɓanna wanda kaga a malikiya ko limanci ba a sa shi in dai ga masu aure eh mana sun fi shi mutunci a cikin mutane ba a karɓan shaidarsa in ga masu in ga masu aure eh ba a saka shi wakilci ana barin shi ne kamar wani haka kamar wani jemage haka Allah ya kyauta to amma idan ilimi kake so ka yi da gaske zama haka ya fiye ma ai kaga yan boko dama su yana cikin ka'idar su mala ce ba a aure sai an gama karatu har ya zama kamar wani almarufu urfan kal mashrutu shar'an kal mashrutu shar'an kamar haka ne ma ko in kana karatu baka saka ce za ka aure ba za a ce ba ka da hankali ne ba gama karatu ba balantana kuma mace sai a ce sai kin gama karatu kamar da wannan ƙa'ida suke aiki ko watar ku hutta zuwij da barin aure na'am eh na'am eh an samu khilaful aulani akai khilaful aulani an rasa wanda zai ne sai kai amma ba a samu kurakurai ba a cikin wakilci naka dole a samu kurakurai ko kuma ɗanyantaka almusahabu da talibil hadisi an ya kuna azban ma amkana hulalika kaji ba ya ce musahabi ne ga ɗalibin hadisi duk yadda zai ya zama tuzuru iya iyawarsa yawa duk wani harin da 'yan mata suke kawo maka rabu da su kar ka sake su zirma ka da Allah ya da'ahu al-inshigalu bi huquqi zawja wal ihtimami bil ma'ishati an talabi saboda karkaje shagaltuwa da haƙoƙin matan nan da haƙoƙin nema mata abinci kafin a shekarar kun zama ku uku kafin a shekarar biyar kun zama ku takwas sai zama bala'in ya maka yawa dole ka drop out daga makarantar nan to dan gudun wannan in dai ba kana da hanya wadda za ka iya rayuwa kana da iyali kuma kana da aure kana neman Uh, ilimi ba to kar ka fara aure ka jira garin haka khatibu ya je shi mai aure ba gaba daya yana ta jiran lokaci lokaci bai ba har Allah ya mishi rasuwa irin imamun nawawi irin ibnu taymiya irin ga sunan da yawa al ulama wal uzzab alladhina atharu al ilma ala zawaj littafin abul fatai abu gudda mujalladi guda haka ya kamata a karanta a ji labarin su eh ka ji wasu talauci ne wasu kuma gaba ɗaya wato ilimi ya ɗauke musu hankali kamar ibn taimiya ilimi ne ɗauke mai hankali da rigingimu da muƙabala da shiga gidan yare da fita ina nawawi kuma tsabar talauci ne jama nawawi za ka iya cewa ulsa ce ta kashe shi saboda bayi da komai fatarare na ƙarshe Allah ya gafata mai amma kaga je irin darajar da ya samu littafinsa riyadu salihina ana cewa an banda alkur'ani ba littafin da kai shahara a cikin duniyar musulunci babu inda ba a karanta shi kowace ɗabakan mutane da, da, da mazhaba da ƙungiya da kowace fikira hata 'yan shi'a suna karanta radu salihin 'yan ɗariƙa suna karanta shi ahalu suna suna karanta shi ustazai masu neman ilimi masu neman falala masu saurare ma, kowa yana karanta radu salihin Allah ya wata albarka wanda wannan ya ishe shi fiye da 'ya'ya ɗari da zai haifa wajen albarka da addu'a da za a dinga masa. Dokar da ka je ka irin nasu ka ƙin aure gaba ɗaya, domin wannan da suka yi ba shi ne mafi kyau ba. Mafi kyau shi ne daidaituwa, a yi aure sanda ya kamata, kuma a nemi ilimi sanda ya kamata. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi aure sunna sace, kuma ya sunnanta ya kwadaitar Qur'ani ya kwadaitar, to ba daidai bane mutum ya bari gabaki ɗaya saboda shagaltuwa da ilimi. mafi illa kuma shine mutum ya shagaltar da duniya kuma haƙƙin aure kai manyan masu kuɗi za ga aure yana gagararsu saboda tsabar neman kuɗi su ma eh waɗannan su ne kamar a kan level ɗaya kenan da su nawawi ɗin ko waɗancan tsaban neman ilimi wannan kuma tsaban neman kuɗi eh a dinga yin aure lokaci yayi eh amma dai a yi karatun tukunna ko malam yace akhbarana abu abdullah al-husayn ibn umar ibn ibn burhan al-ghazzal qala haddathana abu ali isma'il ibn muhammad al-saffar haddathana abbas ibn abdullah at-turqufi أخبرنا وراد ابن الجراح عن سفيان بن منصور الربيعي عن حذيفة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خيركم في المئتين كل خفيف الحاد annabi wai aka ce ya ce wani hadisi bai inganta ba eh bai inganta ba gaskiya ibnu jauzi a cikin al-muntazam fi tarikh al-muluk wal umam ya ruwaito shi kuma ya abin nan ya kawo shi shi ma zahabi a cikin sura alamin nubala ya ya ambace shi sannan al-khalili a cikin al-irshad ya kawo shi da ibnu hazmi a cikin muhalla ibnu hazmi ma ya ce maudu'i ne haka abin nan ibn hajar ya ambace shi a cikin abin nan din shi na na atraf hadisi ne dai mai rauni cewa wai annabi ya ce mafi alkhairi a cikin ku bayan shekara 200 a ƙarshen ƙarni na biyu shine mutumin da zai zama ba yi da nauyi tare da shi khafiful had qalu ya rasulullah ma khafiful had qala allazi la ahala lahu nabi ya ce tuzuru ko gauro wanda bai da iyali wala walad kuma bai da ɗa to ya fi alheri wannan hadisi munkari ne wa haddathana abul husayn ali ibn muhammad ibn abdullah ibn bishran al muaddal qala akhbarana usman ibn ahmad al daqqaq haddathana ahmad ibn al mughallis qala sami'tu bishra ibn al harith yaqulu bishr ibn al harith yake cewa la tu'athiru ala hadfi al ala'iq shay'an la لا تؤثروا على حذف الألائك شيئا فإني آه لو كلفت أن أعول ذاتا لخفت أن أصير شرطيا في الجسر ومن لم يحتج إلى النساء فليتق الله ولا يألف أفخاذهن يقول لا تؤثروا على حذف الألائك شيئا karku fifita komai akan rashin wani a alaka tsakaninka da wani wani wanda yake jiranka a samu cewa ba wanda yake jiranka ba a jiran cefane a gunka da rana dinnan ba wanda yake jiranka ka zo za ka kai wata asibiti ba a neman ka a gida ko kuma jiya ka kwana a ɗakin uwar gida yau ka yi tafiya amarya tana jin haushin ka cewa ba ka adalci dan me baka tashi tafiya sai ranar kwanarta duk waɗannan musibin ba a jiranka kuɗin waye da ne ko yanzu an fara biya ko ko kuma an kora yara daga makaranta wata ɗaya sati uku an dawo makaranta ba a biya school fees ba duk waɗannan abun to kar ka fifita komai akan rashin samu su tare da kai ka zama zikau ba ka da lalurar kowa to wanda ya fi maka komai in ji wannan mutum bishir bin harif wani sufi ne ya ce fa inni ya ce na rantse muku da Allah lau kulliftu ana ular jatar da za a ce ga wata kaza a ce to kai za ka dinga ci da ita la khiftu an asira shurtiyan fil jism to da sai na ji tsoron garin kokarin sa mata da abinci sai na bar ilimi na bar zuhudu na kuma na shiga aikin ɗan sanda an tsaye da ni akan gada ina ba da hannu zama ɗan karota kenan ko ya ce wa mallam ya ta tsilar nisa'i filataƙila in dai baka da tsananin baka da bukata zuwa ga mata sha'awar kamar yadda ciya ce za ka iya kwanciya kai mafarkin ka kai wanka ka tashi ya ishe ka iya mafarki ko ya ce to wallahi ka ji tsoron Allah ka kai aure wala ya alaf afkhadahunna kar ka sake ka saba da ganin tsirecin mace kar ka sake ka saba da aure ba za ka yi zama babu aure ba kuma ka saba da shi wannan ai za a iya cewa wannan hudubar shaɗan ce ko? hausawa ma abin da su ke suka zo da cewa ai hudubar shaɗan ce azo ne ce katuwa gaskiya an samu saɓani tsakaninmu da malam khatibu a wurin nan ina nufin mu hausawa eh wannan katin zai ya shiga gurinmu eh shi dai dai ta yi a can dai bagadaza shi dai ta yi kowane ƙasa akwai al'adarsu akwai kuma yanayinsu yana ga tasirin al'ada a nan zai bambanta da namu da nasu amma duk da haka magana ta gaskiya ga wanda yake so ya ilimi da gaske to lallai akwai buƙatan koda ba zai jinkirta gaba ɗaya ba idan jinkirta aure wataƙila saboda su a wurinsu yin aure sukan yi shi da wuri don aka ce jinkirtawa mu a wurinmu sanda muke yi da wurin nan su shine an jinkirta kaga Abdullahi dan dan As da muka karanta labarinsa an ce baban shi ya girme shi da shekara 11 ne ko 12 saboda iyayensu suna yin aure da wuri kuma su haihu da wuri to a mu kuma yanzu galibi aure zaka ga namiji yakan yi aure ne a cikin mid 20s shekara 24 da 5 da 6 da 7 wani ma sai ya kai 30 ta lokacin da ake gani ya aure akan kari to su a gurin sa yanzu wannan sunan shi jinkirtawa in ka bar aure baka yi shi ba sai kana 30 mu a gurin mu baka jinkirta da yawa ba ko to wannan shekaru 30 din in ka in ka dauki daga sanda ka zama 18 years old zuwa 30 to ya ishe ka nemi ilimin da zaka yi aure baka ji ba a ga cewa ka kosa ma aure kafin ilimi ba to amma galibi zaka ga a wannan shekaru 30 din ne wani ma ya fada ka ya dawo ya fara bin sunna ya fara neman yana zai samu ilimi to kuma sai a ce jinkirta to ko da an jiki dai an kai 40 to a dai yi din ina fata mun gane Allah ya gafarta wannan katin a jinkirta shi shi ma ko wanda ya zuwa shekara 30 eh ai kamar da ya dabbaka suna ta malami to shi ya jinkirta ni dai abin da nake cewa kowa ya abin da yake ga zai fushi shi yawa shi ma ba nasi ya kawo ba hadisin da ya kawo bai inganta ba kowa ya ga abin da zai fushe shi game da bukatarsa da al'adun mutanen garinsu da kuma manufarsa da kuma irin yadda zai iya kafalar wannan kaga a cikin muna akwai masu aure akwai wanda ba su da shi kuma ana ana tunanin kowa yana jin cewa lahiya lau abin da yake da asha to insha Allah to ko wanda bai yi ba yana jin lahiya lau to alhamdulillah Allah sa albarka to already ya da yaya hudu kaga ya kai geji ma a gun turawa ko wannan kuma ba su da
a sadu ba ko da ya je a daga kenan to Allah ya samu dace ina ganin bari mu saurara anan sai Allah ya kai mu darasi na gaba insha Allah assalamu alaikum wa ta'ala